والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره كدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقدام فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله أينما كانوا وأينما سقفوا وأينما سكنوا بجاه رسول الله يا همة شيء هدري لنا بهذا المهدر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونزرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه Uh, alhamdulillahi wal abdulillahi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah yau muna zama na ɗari da hudu wanda muna tafiya ne akan matsayin akabiru da kuma wa'inda suke annasu wato akabiru jaraba wanda Allah yake musu a irin kujeransu ya sha bamban da na kowa shi yasa wato wa'aujasa fi nafsi hifatu musa ko shi ne wanda aka tambaye shehu tijjani me zai ce akan haka bayan ga abin da masu tafsiri suka ce annabi musa ya ji tsoro to kuma bai kamata ya ji tsoron wani ba in ba allah ba to sai shehu tijjani ce ba irin tsoron da kake zato ba ne wannan tsoron da ake nufi wato sadawa na ƙahariyan ubangiji wanda baya samun kowa ya fi samun wato wa'inda suka kai a wajen allah wannan ba a iya lekawa a gan shi wannan sadawa ce wanda take fitowa tare da annabawan suna sane Allah yana tare da su la'agali banna ana wa rusuli ni da manzanni na mu ne masu rinjaye duk Allah ya faɗi haka kuma babu kokonto cikin haka amma a wajen safi na hifatu Musa annai Musa kuma gashi nan an ce ya ji tsoro saboda ja'ubi sihirin a ayunin nasiko to to wayannan suna nan da yawa amma ba irin wanda ake zato ba ne tsoron tsoro a wannan tsoron ƙahariya ne na ubangiji domin allah ya shigar da annabi adamu aljanna ya fitar da shi ai ya shiga da shi aljanna kuma ya fitar da shi saboda wani aiki saboda haka ya yi hatta ya kula rasul wallazi na amanu ma'ahu mata nasarullah annai muhammadu kenan to kowa akwai irinsa amma kujeransa ba irin tsoron da ake zato ba ne a tsoron allah ne na sadawansa wanda darabun ne wani misali ne wanda ake buga shi a tsakanin halitta wato wanda suka kai a wajen Allah a kabiru sai su riske abin wannan shi ne to ƙulna sai aka ce aljawabu an haza anna lil akabiri ilman sabitan min wara'i ilmin lazi zahara lil kharqin lahi ta'ala la ya'lamuhu ghayruhum akwai ilimin da yake ɓoye a wajen mazaje in aka ce akabiru za a iya cewa mazaje za iya cewa annabawa za iya cewa rusulu domin akwai wirasar irin wannan wani ilimi ne iliman sabitan tabbacacce min wara ilimin lazi zaharar halikin layi wanda a bayan ilimin da yake bayyana a wajen halittar Allah yanzu da yawa kaga yadda mutum zai gane abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa eh, abinda shi Ibrahim yake faɗa law alima al-insanu marhamanu yalqa shururu udahika da mutum ya gane waye ubangiji rahmanu to idan ya gamu da bala'i sai yi dariya ma'ana ya yi murna ka kuma bala'i zahirinsa dai tsoro ne tama kuma baɗininsa murna ne kaga ilimi ne wara il- ilimin da aka sani ilimin da yake tsakanin 'yan adam wannan gashi nan zawahirul khalqi ta la ya'lamu ghayruhum sune kawai suka sani domin ba a yi maka abin da babu natija wajen ɗaukaka daraja amma kai a gurinka tashin hankali ne ka dinga kuka a ɗauke ba ka so kaza kaza kaza kaza kaza wannan ne suke cewa a cikin irin wannan misalin yawancin mutane ba sa iya shiga aljanna sai an sa musu sarƙa domin da ai da bala'i ake kai mutum aljanna yana tittirjewa yana cewa shi ba zai je ba sai ya shiga kuma sai ga dama haka gurin yake da ya sani da tuntun ya zo to haka ne bayan kowane imtihani kowane irin imtihani to akwai abin da ke fa innama al'usurun innama al'usurun to kaga a ka'ida idan usuru yusurun usuru yusurun al'usuru innama fa innama ka gani innama fa innama sai ya zo da innama fa innama amma yusurun yusurun sai ya zamo na kira na kira amma wannan ai sun bambanta to wannan ma'arifa ne wannan ma'arifa wannan kuma to sai ka duba to i- fa innama innama kaga akwai fa'u sababiyya akwai kuma wanda yazo kalhasari to in ka duba ya ga likullu usrin ba'adahu yusrani dukkan tsanani bayansa sauƙi biyu ne yusurun yusurun kenan bala'i ɗaya yana da yusuru yusuru an yi daidai na kira suka zo amma usuru daban ne fa innama innama daban-daban suka zo amma yusuru yusuru daidai ne sai ga yayewa wa mutum bakin ciki na farko in aka yaye maka bakin cikin za ka ji daɗi ka sauka daga kai kuma za ka samu daraja a wajen ubangiji kaga biyu ne biyu ne ba yayewan kawai shi kenan ba saboda haka yusuru usuru yusran yusran haka ya zo to haka abubuwan suke gudana to kaga ashe kowane usuru to yusuru biyu ne yake zuwa maka yusurani ne to kaga nawa ne suka gane irin wannan kawai in aka yaye kawai a wuce kawai a ci gaba da wani abu haka za a iya ganewa to bayan kowane ilimi to akwai wani ilimin da yake bayan wannan wanda ba kowa bane a hal a cikin halitta suka sani innahum su wa in sami'u khidaballahi ko da sun ji maganan Allah wa sirqi wa'adihi da gaskiyar maganan Allah sai nahum ya'lamuna sun sani anna fi gaibi ilmin lahi a cikin gaibin boyayyen ilimin Allah ta'ala ma la yatanawa luhul wa'adu akwai abubuwan da alkawari bai zo nan ba allazi wa'adahu wanda aka masa likamalin saboda cikan ilmihin billahi sun san Allah idan masalan ah, idan ka kalli abubuwa suka tayar maka da hankali to bayansa ma'ana dai kawai abinda sufa suke cewa kowane abu in ya samu mutum alhairi ne duk abin da ya samu mutum alhairi ne to ya- yaya kowa zai iya yarda da wannan a kama ka ama dukan tsiya kuma kai a tunanin ka baka yi laifi ba kuma a ce alheri ne ka ce kuma ka yarda sai to me- sai ce maka laifin me yayi tukunna haka za a fara kuma an rubuta ne za a yi a rubuce dole la ta ta'allaman iza ra'aita iza ya talhaliki liza hulikta don haka aka yi ka a tsarin Allah ba a cuce ka ba saboda haka aka rubuta a shari'an annabi muhammadu me ya sa laifin me ka yi sai a maka sakamako to amma kuma za ka samu sakamako hawa biyu haka abubuwan suke gudana amma haka ne la ta ta'allaman idza ra'aita izayatal halqi liza hulikta ajral azaminhu li alla tarkana ilaihi ballil ilahi farkana haka zaka ga abu to haka kaga wannan wa'adi wa shahidu haza abin da zai baka shaida annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wa'adahu Allah ta'ala bi zuhuri sultanihi Allah ya yi alkawari wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da bayyanan mulkinsa ala Quraishin akan Quraishawa wa galabatihi alaihim da rinjayensa a kansu wa dukhulihim tata hukumihi ka gani Allah ya yi alkawari wa annabi Muhammadu bi zuhuri sultanihi ala Quraishin Allah zai fito ya yi tajalli a jikin ƙuraishawa ya sa su kori annabi Muhammadu kuma hakan yake nufi shi ya sa aka kore su shi ya sa aka fitar da annabi Muhammadu a garin Eh, shi ya sa suka yi fito na fito da annabi Muhammadu Allah ne ya yi ai akwai wanda ba Allah ne ya yi ba ba izinin Allah ba ne ka gani wa galabatihi alaihim amma kuma Allah ya yi alkawarin manzo Allah shi zai yi rinjaye a kansu wadkhulihim kuma za su shiga tahta hukumihi su dawo karkashin hukuncin annabi Muhammadu bi wa'adin sadiqi da alkawarin da aka masa wala hulfa lahu ba za a saba masa ba su waye suka kore shi daga Madina Qurayshawa ne daga Makka su suka kore shi suka fitar da shi har yace a harajuni min a haddil baladi sun fitar da ni daga mafi son gari a wajena to Allah ka mai da ni garin da ka fi so sannan sai Allah ya ce karka damu duk da su dawo karkashin mulkinka to kaga wannan karka damu wannan alkawarin ne karka damu su so kore ka za su neme ka kuma hakan ne to kaga zahirin abin da ya bayyana ai an cutar da shi har ma Allah yake cewa wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi summa adrakahu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah sai aka ce makan ma ta zama sifir zero an kulle ta ta zama duk wanda bai ji annabi ba ya zama dan in ya mutu a makan to dan wuta ne in bai mutu ba annabin ya dawo ya same shi to anan ne kuma za a sake wani sabon lale amma wa mai kharuj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi suma adraka wal mautu faqad waqa ajruhu ala Allah to kaga wannan abinda ake nufi fitan da dawowan akwai abinda ake nufi amma gashi nan an kore shi ne an fitar da shi ne amma Allah ya alƙawarin wannan fitan fashi zai sa su mallake shi ya mallake su kuma sulɗaniya ƙaru sulɗaniyatihi shi ne ya faɗa a kansu summa lamma ra'aha manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga yawma badari tasawwaba min kasibir ramli a taitul badari yace lokacin da kafirai suka yi sahu a bayan kashib wani ram kamar tullu irin ƙasar nan shi suke kiransa tullu ko kuma kashibu a taitul badari sai na zo badar ƙala sallallahu alaihi wasallama manzala ce allahumma hazihi quraishun wayannan fa quraishawa ne suka zo ka tsaya a wannan gurin ja'at bi fakhariha wa khuyaliha wa khuyalaiha sun zo da alfahari da takama tahaddaka suna son su karya annabinka wata kazibi rasulika suna karyata annabinka Allahumma nasaruka alladhi wa atani Allah alƙawarin nan da kamun Allah alƙawarin nan da kamun na taimako na lahul fihi ya san babu sabawa amma ga abin da ya faɗa summa lamma sawar sufufu lokacin da aka yi sahu na yaƙi lilkitali wajen yaƙi fan azala manzo Allah sai ya fita daga cikin sahun nahiyatin ya koma wani gefe wa da wuce kadai fi arishin akan akan shimfiɗa yastaji su billahi yana Allahumma kaza Allah kaza Allah kaza yana sane da Allah zai yi wannan a gane ilimin wara a ilimin lazi zahara lil halki ne waye ne sai yana yunadi manzo Allah yana kira ya ahadu ya qayyum ya ahadu ya qayyum ya ahadu ya qayyum ya makaɗaici ya tsaye Allahumma Ubangiji in ta halik hazil isabata idan ka halakar da wa'innan jama'a falantu ubadu fil ardi abadan falantu ubadu fil ardi abadan Allah in ka nashin kenan jama'ansa in ka bari ƙuraishawa suka halakar da su falantu ubadu fil ardi abadan ba za a sake bauta maka ba bayan ƙasa in ji manzo Allah eh falantu ubadu fil ardi abadan wa abubakar qaimu ala ra'si bis sayfi haufan an yamilu alayhi al kuffar idza ishtagala al muslimin anhu dan abadar sayyidina abubakar ne yake gadi yake gadin manzo Allah kauce wanda manzo Allah yayi to shi kuma yana tsaye akan sayyidina rasulullahi yana yana yana yana kan manzo Allah ce kar kafirai su zaga musulmai sun shagala sahu ya daidaita za a fara bugawa kuma su 313 ne kuma a cikin su 313 nan dokunan su biyu ne su kuma suna da dokuna ya fi 313 ma Allah fa shi da tambaruwa to shi yasa manzo Allah yake cewa هذه إصابتك وإن سنة جماعك إن تهلك هذه الإصابة إن ليك هلكت وإن فلن تؤبد في الأرض أبدا بلا ساكي بوتا مكبا هار أبدا باب كاغا wannan da waje ala ya lahu sai sayidina abubakar yake faɗa wa manzo Allah da munashadatuka rabbuka ai ya rasulullahi ba ma sai ka kira ba alƙawarin yana nan ana dawowa da shi kenan wajen tasliya kenan ai ai alƙawar wannan abin ya faru a kaina Allah mun gode a cikin yaran marayu na yi shiru ba ni da kuɗi ina son in yi musu abin da zai faraita musu rai na siyo sa ba zai yi ba na ga rundunan jama'a na ya zan yi da sa ɗaya sai hankali na ya tashi sai abu abdullahi sai ya zo ya same ni ya ce baba abi na ce ba ka ce ka bar mu a hannun annabi ba na ce eh ce to ai zai wallahi tallahi sai ga shi an buga ged an kamun sa ya kai na dubu ɗari biyar wallahi tallahi ya ce baba abi na ce ce ba ka ce ka bar mu a hannun annabi muhammadu ba na ce na bar ku a hannun annabi muhammadu sai ce to ai zai shi ne kaisa kawai sai na ga an zo da sa na kalli sa ɗin na ga girmansa ya kai dubu ɗari biyar sai na ce abdullahi allah ya gaskata ka ƙarami ne su ne fararen yaran da suke kusa da ni duk yawancin da to shi ya faɗa wannan yanzu yau yau kwana biyu ko kwana uku ya zo sami ne ya ce abi na ce e ya ce don maza Allah ina neman ka bani izini ba zan yi bacci ba har zuwa ranar zaɓe na ce me kake so ka yi ce ina son ka bani izini ne ina son ba zan yi bacci ba ina son roƙi Allah ne na ji kana magana ba ka son fitina ina son Allah ya ɗauke fitina ne jiya sai ya ce min ya sami la haula wa la quwwata illa billahi dubu ɗari biyu ya ce ya samu la haula wa la quwwata illa dubu ɗari biyu jiya yake bani report ɗin da yamma na ce kana nufin za ka yi ba za ka je makaranta ba ce a da daddare yake so amma ba shi izini kawai zauna masallaci kaga ashe akwai abubuwa da amuna shaida tuka rabuka fa inna laha munjizu laka ma wa adaka bihi shine ma'anan magana ta eh mazala ne a sai na ba ga roƙon da annabi Muhammad yake yi shine yace ai Allah ba zai saba maka ba zai zartar da alƙawarin da ya maka shine dalilin da yasa na kawo magana shi wannan yaron eh mazala son ta haka ne wannan kahariyan yana sane tunda hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasarullahi in kaga wannan kan ai ka san la'agaliban na ana waru su kuma Allah ya riga ya yi alkawari to kaga ya akwai wani ilimi ne wara al ilimu ilimi ne bayan wani ilimi a gaibi amma in ba an fito maka da shi fili ba za ka iya ganewa ba za ka ce annabi bai san yaye rikice ne yaya kaza ba haka ba ne asifu barhaya ya ce na sani an yi haka ne Allah don ya jarabce ni a akfuru am ashkur duk irin wannan ne eh to ya faɗi wannan ai haka ne to sallamawa ne to ilimi ne wanda ke fitowa bayan ilimi ilimi ne ke fitowa bayan ilimi to haka abubuwan suke wannan shi turmuzi haka ya fitar da shi wala ya kala'u an munashadati lillahi bai ciru ga barin hada Allah roƙon Allah ba wal istighasatu bihi yana tattawassuli fa ya qulu yana cewa kaifa hasallahu hadha al-khawf wa huwa ala al-yaqin min wa'di rabbih to ya aka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan tsoron Qurayshawa saboda sultaniya ne ƙaharin sultani ne shi ba abin da za ka iya yi ƙaharin sultani ne da Allah ya saukar wa Qurayshawan ya ba su kuma dama a kai sannan kuma ya zo rarra shi annabi Muhammad shi yake haɗa faɗan kuma ya raba shi ne shi yasa duk mutumin da bai gane Allah ba dole ya ƙara shan wahala domin ka zo wani gurin dole sai ka rikici abin da za ka iya ganewa ko ina ƙarin sulɗaniya shaidan fa yana da ƙarfi yana da matukan ƙarfi ai an bashi karfin yana da yawa ai kaga shine yake zahara akan waɗansu abubuwa to zuhurin da yake yi akan abin da ake nufi da shi in ya fito ya bayyana abin da yake nufi to sai ka ga menene natijan abin da zai biyo baya natijan abin da zai biyo baya sai ka ga an ba da haƙuri tasliya eh tasliya ne yake biyowa baya eh tasliya ne yake biyowa baya to abin da yake faruwa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai kowa ya yadda shedan ai shi kadai ne shedan shi kadai ne duk wani bala'i da ake yi ai shedan ne shi kadai yake hadawa shi ma jundun ne ai aka ce maka iblis aka ce maka shedan ai abu ɗaya ne amma yana da a'awanu mataimaka to idan duk gurin da shaidan ya zo ya haɗa wani rikici in ya haɗa rikici ya haɗa rikici ya ƙuƙulla ya ƙuƙulla to wa yake warwarewa to shaidan shi nawa ne to annan za ka gane annabi kuma shi nawa ne to amma duk gurin da ya zo ya haɗa faɗa manzala ne kuma yake rabawa ai huda ne da balal to anan ka gaya min wani guri ne annabi bai shiga ba a wani guri ne baya nan duk tajallin da Allah ya yi a wancan kujera na balalu an yi irin wannan tajallin wa hudan to daga nan ne za ka iya gane girman annabi da karfin annabi muhammadu a nan ne za ka ce to kai in ka ɗauke shi a kusa da kusa kana ganin cewa za a iya sha ta gama ba haka abin yake ba annabi ya fi ƙarfin nan ba haka abin yake ba annabi ya fi ƙarfin nan to haka abubuwan yake da wannan ne fa za a iya gane Allah da wannan ne kuma za a iya gane manzo Allah da wannan irin ilimin za ka dinga gane menene ake ciki wanda in ba in ba gane ba wallahi sai dai mutum ya dinga tafiya kullum ya ga kusuri takaitan abubuwa ba zai iya gane abubuwa suna da faɗi sosai ba to haka abubuwan yake ƙulna sai muka ce waka a haufuhu e tsoron da ya auku min malakar na daga abin da muka ambata min kamali ilimihim billahi ne saboda kamalan cikan iliminsu ne da Allah anna fi da'irati ilmin lahi shi a da'iran ilimin Allah ma la tuhi bihil uqul akwai abubuwan da hankali baya ke hankali baya kewayewa saboda haka idan sadawa na kahariya na ubangiji ya bayyana ta ba kuma abin da zai sadawa na kahariya idan ya bayyana ai babu wani abu domin la yas'alu amma yas'alu akwai wanda ya sai tambayi Allah dan me yasa kai haka ashe tun da an san ba yadda za a yi a yi wannan tambayar kawai za a bar Allah ne ya aikata abin da yake so ya yi hukuncinsa haka ne famin haza daga wannan tawaka haufu sallallahu alaihi sallama dalilin faduwan tsoron annabi muhammadu kenan wa ga kaulin shu'aibin shu'aibu kamar maganar annabi shu'aibu ne alaihi salatu wassalam haythu talabahu qaumuhu bir rujui ila millatihim walau la rahduka la rajamnaka ko ba haka bane wa ma anta wa ma wa ma wa na'am wa ma anta alaina bi azizin ba mu yadda da kai kai ne gaba da mu ba to sai suka matalle akan cewa ka dawo ka shiga cikinmu kawai sai ya ce wa ma ya kunu lana an na'uda fiha illa an ya sha Allah ma'ana ba cika baki ilimin da nake kai ba zan iya dawowa wajen ku ba amma in Allah hakan ya nufe ni shikenan ai wara al'ilimin kenan in hakan Allah yake nufi da ni kar yanke ce ba ku isa ba an dawo cikin ku ba ku isa ba alkawarin Allah sai a yi wasan kura da shi saboda shi Allah bai da gwani ban da sallamawa ya gwaninsa kawai in ya taba ka ka sallama masa shi kenan sai a zauna lafiya amma idan ka nuna ka isa ka faɗa in faɗa wannan ayyaranta ne shi yasa idan ka ce wa mutum musulmi ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa misali ka cewa ne yanzu yana wuta sai Allah ya ce na fitar da shi na saka wallahi tallahi ai hadisi ne na fitar da shi na saka kai to ai wannan shi ne za ka iya ganewa menene hikiman hakan ba a cimar fariya ne in ka yi abu shi yasa da kaga iyayenmu suna haɗawa da insha Allah shi yasa wani suje yake cewa a jikin sariya ginshiki haka ya san ka a musulunci ka ɗan koma gefen baya nan ka ɗan jiya baya ka cika ya ce bai sani ba ko ba cikin musuluncin ka mutu ba wannan ne yake sa ake tsoro babu yadda za a yi babu yadda za a yi sai an ji tsoron wannan saboda ba za ka san cewa yaya Allah zai yi da kai ba ba ka da hannu to kaga in ka lura duk wani abu nasara ne kawai amin amin in ka ga an faɗi ba biyayya ne yake sa nasara ba a'a ba ba shi ne ba biyayyanka ai wasu suna yi sun fika tsarkake niyya ma shi a zazilu shekara miliyoyi yayi miliyoyi yayi shi ne malamin karrubina amma rana ɗaya aka yi tsalle bugu ɗaya faƙa'ulahu saji ne ya ce a halaktahu min ɗinin halaktahu min ɗinin wa halakta ne min narin sai nuna tafdili ga ka halitta shi da taɓon ubangiji ni kuma ga ibadan da na yi maka a ce kuma na zo na yi masa sujada in kai ne zan maka kalmar kina ne in kai ne zan maka amma waninka kaga ba zai ba wani Allah ba kenan ma'ana kaga tsaban tauhidi kenan ko sai gashi nan warwar sai fadi to haka abubuwan suke shi yasa sanin Allah yake da wahala sai ka rungume shi kana ganin kamar ka rike nan sai ga a sha sabule kake eh to kawai neman dacewa shine addu'an nan rabbana la tuzigi qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan amin a yana gane karatun to kaga wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah qala hadhihi alqawlata wa ya faɗi wannan magana annabi shayu ma a kamali ilmihi bil ismat min al kubur ya san dai yana sane ya san ba zai zama kafiri ba kuma yana sane isma an riga an rubuta amma duk da haka sai da ya dawo ya sake jingina abin wa Allah saboda zaman lafiya ce ina ai mun mun da mun haye ba zai faɗa haka ba to wayannan fa iliman shine sufaye suka tattaro irinsa suke daddasa mana suke daddasa mana amma duk da haka ba su yi gwaninta ba ko da yake annabin ma bai yi gwaninta ba balle su tunda shi kansa ana nema a ci gyaran shi ko yasa ba za a iya abin ba walakin sai dai ilmuhu bi waje al'akara iliminsa ta wancan fuskan min adam da ihadatu bi ilimin lai saboda bai kewaye ilimin Allah ba fa hadha huwa allazi awjabat al-khawf shine yasa shi jin tsoron yace illa an yasha Allah sai dai in hakan Allah yake nufi wannan tsoron shine na Musa shine na Annabi Muhammadu shine na kowa daga cikin annaba amma ba tsoron wani Allah ba karatun ya fita to haka karatun yake wani bawan Allah da shehi ne da muridinsa muridin sai ya ga shehinsa yana da ijtihadi sai ya ga shehinsa a cikin wuta sai ya sake ganin shehinsa a cikin wuta a ru'uya to wata ran sai aka mana mukashafa kawai sai ya ga shehin dan wuta ne shine sai shi kuma sai ya zo yana roƙon Allah Allah ya cire shehinsa kar ya zama dan wuta ce kai na ga abin da kake roƙo me kake roƙo ya masa shiru shi akar maka lawo me kake roƙo ya faɗa masa ya ce na san wannan tuntuni saboda haka abin da ake nufi da ni kenan saboda haka kai wani aikin kada ka shagala kai wani aikin daban eh yace kai wani aikin daban saboda su a wajensu baka ji abin da marsi ne yake faɗa ko wannan yake faɗa ya bauta wa Allah saboda bautan a sa shi a wuta ya fi a gurinsa da ya yi kuskure a yafe masa a shigar da shi aljanna a matsayinsa ya bauta wa Allah a sa shi a wuta ya fi a ce ya yi kuskure ne aka yafe mishi aka sa shi a aljanna saboda yaya zai ga ubangijin a girmansa in ya gan shi kawai zai tsargu wane kaman ka ne ka yi kaza ai akwai ai akwai wani tambaya da ake wa mutum wane yanzu kai ne ka yi kaza ai ya fi duka gwargwadonka ne eh gwargwadonka ne ai shi ne to da ya ji kunya a ce an yafe masa ya shiga aljannan haka to ba zai ji daɗin zaman aljannan ba gara a ce ya yi bi allan an sa shi a wuta kaga wannan shine taslimi na shiga kaga shi ma in ka lura ai wara al ilmi ne wannan ba shine irin ilimin da aka sani ba sannan maganar sayyidina abubakar sanin sirrin annabi Muhammadu babu kamar sayyidina Abubakar sanin sirrin annabi Muhammadu sannan imani wayannan abubuwan su ne suke tare da sayyidina Abubakar wanda an yarda ba wanda yake da irin abin da Allah ya ba wa abubakar kamar wayannan sirrin soyayya eh shi ne sirrin sirrin manzala soyayyar manzala na imani damuwan sayyidina ababakar da manzala in ya kalli annabi sai ya ga duk ya haɗe babu wani abin da ya fi ɗagawa annabi da hankali a duniya kamar ummatuhu ummatuhu ummatuhu ummatuhu al'umansa al'umansa al'umansa komi al'umma al'umma komi al'umma al'umma sai manzo Allah sai na babu kare ya ce ya rasulullahi in Allah zai yarda to ya ninka ni ni gaba ɗaya na a sa ni a wuta a madadin al'ummanka saboda ka samu natsuwa. An fahimta? Shi sai na babakar ya ba da kansa wa annabi don ya hutar da hankalin annabi muhammadu kar al'umman annabi muhammadu su shiga wuta shi ya shiga a madadin al'umman gaba daya idan ka kalli karatun za ka ba karatu ne mai yawa ba amma kuma babu wanda ya taba faɗan haka a cikin sahabban annabi muhammadu shi kaɗai fara shi ya faɗa kaga an tace damuwar manzon Allah kuma kaga yayi har manzon Allah zai bar duniya ummati ummati abin da yake faɗa kenan ya rabbi na baka amanan al'ummata to sai ka duba ka ga wani irin kyauta ne wani irin tunani ne aka ba wa sayyidina abubakar to wannan shine babu wanda ya kai shi imani da manzan Allah babu babu kuma Allah ya gaskata wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa tiga a wajhi rabbihi al'ala hakan sayyidina Abubakar ne shi yasa suran ake kiranta surata ababakarin a wajen malaman tafsiri wa mali ahadin indahu min ni'matin akan fansan bilal Allah ya masa tamfin da illabtiga a waje raddi la'ala wala saufa yarda shi kuma Allah ba wala saufansa haƙiƙa ne ba saufa irin nan na saufa saufa mu bane a eh litta hakiki ne babu zannu babu raibu to irin wayannan abubuwan su ne da ka fito da su kuru-kuru ka gane me ake nufi kuma sai waƙi ta yadda ya dace Allah ya taimake mu in mun shiga wannan shi ma zai ba mu lokaci mai ɗan yawa na annabi Sulaiman ne shi ma akwai rikici saboda wannan safinatul jihad faɗa fika mashan fisuki wal anaki wanda an ce ya shagala ne kaza lokaci ya wuce masa kaza duk nan. to rikicin shi ma tambaya ne shi yasa jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani ne wanda bai san me ake nufi da jawahirul ma'ani ba ba malami ba ne abin da ake nufi da jawahirul ma'ani ka gane me aka zo da shi me yake cikin littafin me ake son a halale Allah ka ba mu ilimi albarka ƙara mana son manzo Allah sahale mana ka yassare mana ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya zaben da za a yi gobe ubangiji ya sa mana hannu Allah kare bar mu da kanmu mun ba da amanan kanmu wajen manzo Allah mun ba da amanan imanin wajen manzo Allah mun ba da amanan zuriyar mu wajen manzo Allah mun ba da amanan iyalan mu wajen manzo Allah mun ba da amanan almajiran mu wajen manzo Allah mun ba da amanan kulliyatina ila rasulullahi mun san duk abin da ya biyo ta kofan annabi babu taɓewa ciki a yi mana zaɓin da ya dace duk wanda muka dangwala ya zama alhairi ne a yi mana zaɓin da ya dace la haula lana wala quwata illa billahi al'ali al'azim fawalna umurana ila khaliqiha fawalna umurana ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana jagora Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah mu salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulik wal hatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari qidar al-azim salatan tabtaw lana biha ababu ridawati sirin gilakin wa takunu biha waliyan wa nasira anta waliyina maulana fa ni'mal maulana ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa fawda bi ila Allah inna Allah basirun bil ibad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin fatiha يا رب